الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan safiya ta Laraba ɗaya ga watan Sha'aban bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 25 ga watan uku miladiya bisa kaddarawa 2020 Allah ya hada mu a wannan masallacin mai albarka masallacin bawo mai rawani Allah ya gafarta masa ci gaba da karatu dai kamar yadda aka saba a littafin mu na sharh sunna zamu tashi ina ne na'am muna cikin magana ta 110 daidai fadin asalin inda bid'a ta taso to sati da ya gabata mun yi bayanai da malam yayi akan su yanke-yanke ko bangarori na ita bid'a din yace hazihi hiya al-firaqu allati tasha'abat min hafiraqun katiratun wannan ita ce firqa ko kuma sune hanyoyin da aka samu resantuwan wa'ansu firqoki masu yawa wa man arada duk wanda yake nufin ayyat dariya ala zalika ya tsinkayi wannan falyuradi kutubal firqin yaje ya kalle ya koma kan littattafai wayanda suke magana akan firqoki kamar al-milal wan nahl na shaharastani da al-farqi bainal firaq na na bagadadi da maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin na abil hasan al-ash'ari da al-fisal fil milal wal ahwa wan nahl na ibn hazm fa innahum zakaru hadhihi al-firq sun ambaci wa'annan firkokin gaba ɗayan su wa tashiyi wa tashiyi bati wa tashayibati hako ko wa tashayiatiha da kuma karkasuwarta wa tafarruqatiha da kuma rarrabuwarta ma'ana wa ma uhibbu an anna dalibal ilmi al-mubtadi'a malam yace bazan so a ce dalibi wanda yake dan farko farko wajen neman ilimi da kulfi hadil ittilafat ya shiga cikin wayannan sabanin ba li alla yatawash yatashawwaha li alla yatawash li alla yatashawwasha fikruhu ko saboda kan tunanin shi ya jirkice ya zanto wani abu daban lakin al'alima sai dai malami almutamakkina wanda ya samu tabbatuwa ga ilimi la ba asa an yatsali alaiha ba laifi ya kalli wa'annan turkokin dan ya sanya zai wa mutane bayani su guje su ya zai kira mutane zuwa ga abin da ke gaskiya ne ya kuma zai iya raddi ga wa'anda suka taso da irin wa'annan hanyoyin suka ce su za su rike zanto addinin su yace wa kullu hafin nari illa wahida farin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne yace duk wayannan hanyoyin za su tafi ta sai daya kulliha bi tashabbatiha fin nari kowace daya da jama'ata za su tafi wuta ne li'annahu muttaba'ul hawa saboda me sun bi son zuciya wa taraku ma kana alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu sun bar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka aikata suka tsaya akan shi wanda yake huwan najatu shine tsira dan uwa musulmi in kana neman dan wuta shine mutumin da ya bar hanyar manzon Allah da sahabbai duk wanda ya bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to ya kama layi na shiga wuta ne wanda kuma ya kama hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ana zata masa ya kama hanyar tsira dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa hanyar tsira ita ce ma kana alaihi huwa wa ashabuhu shine abin da yake kan shi shi da sahabbansa shi kuma wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayi yuha duk abin da ya faɗa wahayi ne Allah subhanahu wataala shi ya tabbatar da cewa yana kan gaskiya da shi da sahabbansa don haka duk mai neman gaskiya duk mai neman tsira ya je shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a nan gurin ne zai samu tsira amma duk wanda ya kama layi na addini ko na aqida sabanin nasu to wannan ya shiga uku ya gabana kuma ya lalace Allah ta'ala ya tsare mu yace lakin kaunuhum fin nar kasancewan an ce yan wuta ne la yaktari annahum kulluhum kuffar ba ana nufin dukkan su arna bane ba ana fahimta wayannan firkokin da aka ambata akwai wanda kai tsaye ba za ka ce musu arna bane ba ina fatan ana fahimta amma kuma yan wuta ne fannaru qade da kullu halati me sabo yana shiga cikin wuta wanda yake sabawa Allah yana shiga wuta walau lan yakum kafiran koda ba arne bane ba sai arna ne kadai yan wuta ba mai sabo wanda yake sabawa Allah subhanahu wataala yana zancewa cikin yan wuta ana fahimta yace walau lan yakum kafiran dukulan muakkatatan muakkatan shiga mai lokaci summa yukhrij minan nari sannan Allah ya so kuma a fitar da shi daga wuta amma man kana wa faraqatuhu mukaffara duk wanda ya shiga wata firka wacce dalilin ta mutum zai zama arne ya kafircewa Allah subhanahu wataala fa innahu yakunu kalidan mukalladan fin nar wannan zai dawwama ne har abada a cikin wuta ina fatan ana fahimta akwai wanda zai kama wata firka kai tsaye me yin hakan dan wuta ne amma kuma dan me dan me sabo ne ba zai tabbata a cikin wuta ba akwai wanda kuma firkar da kai tsaye duk firkar da akwai shirka akwai hada Allah subhanahu wataala da wani a ciki akwai ƙaryar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ciki wannan me yin haka kuma ka kai tsaye arne ne don haka zai tabbata a gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu qauluhu fadan sare yace wa huwa man amana bima fi hadha alkitabi wanda ya imani da wannan abin da ke cikin wannan littafin wa taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi ya kudirce shi ba tare da shakka a zuciyarsa ba wala shukuk hadha alkitab wannan littafin allazi huwa sharhu sunnati lil barbahari wanda ke shine sharhu sunna na imam ali bin hasan al barbahari innama huwa tawdihun shi littafin ba shi ake ji ba shi littafin yana fitarwa fili ne fadakarwa ne budewa ne limatul kitabi was sunna abinda ke cikin qur'ani da hadisi shi yake bayyanawa wa zikrun li usuli ahli sunna wal jamaa kuma abinda ke cikin littafin shine ambatan asalin abinda ahli sunna wal jamaa ke akai sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina fa hadha kitabu wannan littafin kama sammahu kamar yanda ya ambace shi sharhu usuli ahli sunnati wal jamaa ma'kuzun min alkitabi was sunna an dauko abin da ke cikin qur'ani da hadisi ne aka yi bayanin sa aka fassara shi wama kana alaihi salaful umma da abinda salaful umma suke akai min gairi batin fi qalbihi a da yace min gairi batin fi qalbihi amma man kana yuzhirul imana amma mutumin da yake bayyana imani bil usuli a asali kenan walakin indahu ribatun fi qalbihi amma yana da shakka a cikin zuciyarsa yana da kokonto a zuciyarsa au shakkun fi qalbihi ko yana da shakka a zuciyarsa fa hadha la yakunu mu'minan wannan ba za a kira Allah ya tsare mu daga haka mutaraddidan yana kai komo wa yakunu min ahlin nifaq wani lokaci yana cikin munafikai fala budda an yusaddiqa fi qalbihi mana duk wanda ya zanto haka zai zanto cikin munafikai ne wanda Allah ta'ala ya ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nari munafikai suna cikin rufin kasa can matakala na kasa cikin wuta ba za su samu mai agaza musu ba don haka fala budda an yusaddiqa bi qalbihi ba makawa dole mutum sai ya gaskata a zuciyarsa ma yaquluhu lisanuhu min alhaqi abinda harshen sa ya faɗa na gaskiya ka faɗi la ilaha illallah to fa karka dauki abin Allah ka bawa wani ina fatan ana fahimta aikin Allah ka ba wani a rububiyya ko ilahiyya ko asma wa sifat ka faɗi Muhammadin Rasulullah kar wani ya baka doka na bauta ya ce kai kaza sabanin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ko kuma karka nemi ya wani ya ce ai bauta baka nemi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bautan ba dan daga cikin yadda da Muhammadin Rasulullah bin sa cikin abin da yazo da shi ina fatan ana fahimta Allah ta'ala ya taimake mu fa huwa la yaqsidu rahimahullah Allah masa rahama malam baya nufin taskiyata kitabihi baya nufin tsarkake littafin sa bane da yace wanda ya imani da abin da ke cikin littafin kama yazunnuhu ba'dhum kamar yanda wayan suke yin zato wa inna ma qasduhu abin nufin da malam anan wannan maganan taskiyatu ma tadammanahu min usuli ahli sunnati wal jamaa tsarkake abinda littafin ya kunsa na asalin aqidar ahlus sunna wal jamaa ita ce gaskiya wannan ko babu shakka akan wannan fa huwa sahibu sunnatin wa huwa nadi insha Allah yace manittaba kitabal manittaba kitabi was sunna duk wanda ya bi qur'ani da hadisi mal yaqini tare da yaqini wal imani da kuma imani fi kalbi a cikin zuciyarsa ya gaskata fa innahu min al firaqin nadiya yana cikin jama'an da za su tsira gobe kiyama li'annahu yandabiqu alaihi qawla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda me ya dace akan sa fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake cewa lamma su'ila lokacin da aka tambaye shi adal firqatin nadiya wai su wane ne za su tsira gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man kana ala ma ana alaihi wa ashabi shine wanda ya tsaya kan abin da nake kan shi ni da sahabbaina a wani ruwayan man kana ala misla ma ana alaihi al-yawma wa ashabi shine wanda ya tsaya kan kwatan kwacin abin da nake akan shi a yau ni da sahabbai ina fatan ana fahimta Allah ta'ala ya taimake mu don haka yan uwa musulmi sai mu guji duk wata hanya duk wata tawaga duk wata jama'a duk wani kira wanda ya sabawa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan ɗaya daga cikin sahabbai ya faɗa in ba na manta ba Huzaifatu dan Yamani yace kullu ibadatin duk wata ibada da aka zo aka ce kai zikiri ne ko salati ko addu'a ko ma menene lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fala tata'abbaduha aka ce kai salati kaza kai zikiri kaza kai kaza zaka samu dada sai aka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba san wannan ba ba su yi shi ba ba su ma je kusa da shi ba yace karkai wannan bauta inji Huzaifa dan Yamani yana gaya wa tabi'ai da suke tare da su a wancan lokacin yake cewa duk wani bauta wanda ba man ba sahabbai suka yi shi ba ba tsaya kan shi ba ba san shi ba to karkai wannan bautar ma'ana shine duk abin da zaka yi dan ka samu lada to yan uwa musulmi in ka dawo gefe daya abu nawa wanda aka kirkira ana ganin cewa shine abin da za a samu lada da salatoci da zikirori an bar na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma a ce za a samu tsira wallahi har abada ba za a samu tsira ba kawai dai ana yi ne duk mai son tsira ya nemi wani zikiri manzon Allah yayi ya nemi wani istighfari manzon Allah yayi ya nemi wani hailala manzon Allah yayi ya duba ya manzon Allah ya hailalan yayi istighfari duka wannan abu ne mai kyau yayi addu'a sai ayi irin nashi amma wannan daban wannan Allah ta'ala ba zai karba ba ko da bukatar ka biya tadarruji Allah ta'ala yake maka amma wanda zai tsira shine wanda yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ta'ala ya faɗi cewa wa in tudiuhu tahtadu idan kuka bi shi kun shiru don haka yake cewa kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba al'umma ta dukan su yan aljanna ne sai wanda yaki ila may ya'ba ya rasulullah suka cewa zai ki shiga aljanna ya manzon Allah yace man ada'ani wanda ya min da'a da biyayya cikin abin da zo da shi fa abin nan mana da'a ne duk wanda ya mun da'a da kan aljanna ko ya zama ma dan aljanna wa man asani wanda ya saba min sabawa ta kowane bangare ka sabawa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad aba wannan hakika yaki ma'ana munafikai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ya fada amma sai su faɗi sabanin nashi ko su aikata sabanin nashi tare cewa ana yin sallah ana yin kaza da kaza da su har Allah ta'ala ce wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila a wani guri kuma yake cewa muzabzabina baina zalika ko la ilaha ula'i wa la ilaha ula duk dai a cikin suratul nisa'i Allah madaukakin sarki ya taimake mu magana ta 111 qala al-mu'allif rahimahullah mai wallafa littafi yace Allah masa rahama wa alam anna an-nasa law waqafu inda al-muhdathatil umuri wa lam yatajawazuha bi shay'in wa lam yuwallidu kalaman مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة yace wa'alam ka sani kai mai sauraron karatu ko mai karatu kalimatul ihtimam annan nasa lalle mutane law waqafu inda muhdathatil umuri da za su tawakkufi su tsaya kan ababen da aka kirkira addini wanda ba addini ba su ki amfani da su su ki kula su ولم يتجاوزوها بشيء بذلك كيتن su da wani abu ba walam yuwallidu kalaman ba za su haifar da wani magana su kirkire shi ba mimma lam yaji fihi asar ar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda ba a samu wani asar wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan abun ba wala an ashabihi ko ba a samu ba a wajen sahabbai lam takun bid'a da har abada ba za a samu bid'a ba da duk abin da aka kirkiro aka ce addini ne sai ka ce ina aya ko hadisi ina maganar magabata sahabbai da tabi'ai shikenan babu to sai a ajiye wannan a soran kofa ba za a ƙara magana da maganar wannan ba ina fatan ana fahimta to da za a ce an bar wa'annan da ba za a samu bid'a ba amma duk wanda ya dauko nashi ya kawo shikenan sai a karba da me kaza da me kaza da me kaza kowa wai ci banza ake so a wajen addini Allah subhanahu wataala ya tsare mu amma idan ba haka ba ya wani zai zo ya ce gobe kiyama bayan ka karanta alqur'ani Allah yana cewa limanil mulkul yawma ba mai magana sai shi zai ce lillahi alwahid alqahar sai shine yace yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'a wal amru yawma idhil lillah kuma wani yazo yace in an je kiyama ka tsaya kawai kai abin da yace kai in an je kiyama kawai zai isa maka sai ka yadda kaga wannan ai matsala ce wannan bata ne wannan halaka ne wannan kai da kanka ka san cewa ka kama layin yan wuta duk wanda yaga cewa kiyama ba wanda ba zai rike Allah ba yana ga akwai wanda ya rike wanda zai taimake shi kaga akwai matsala tunda annabawan Allah duk abin da suke kuka akan shi yace annabi Ibrahim yace ku ga abin abin da kuke cewa an bauta ko kuke bautawa in an je kiyama bai iya mun komai Allah ne kadai zai iya komai saboda haka Allah ta'ala shi zai rike Allah ta'ala ya taimake mu واعلم أن الناس لو وقفوا عند المهدسات الأمور ولم يتجاوزها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن أصحابه لم تكن بدعة لو أن الناس لا أتي متعني وقفوا عند المهدسات معناه لو توقفوا عنها da sun tsaya sun ki fadawa cikin abin da aka dauko aka sai addini ne bai da hujja Qur'ani ko hadisi wala yadkhulu fiha ba shiga ciki ba waqtasaru ala sunnah suka takaici suka tsaya kan sunna walam yakarju anha basu fita daga sunna ba ilal bidai zuwa ga bid'a la hasalat lahum najatu da al'umma duka ta tsira lakin man tajawaza sunna duk wanda ya ketare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ahadasa aqwalan ya kirkiri ya faro su maganganu laysa laha dalilun min kitabillah wanda babu dalili a littafin Allah nace maganganu ko malam ya fada a nan gurin ana nufin wayansu ababe da sunan a ambace su za a samu lada wala min sunnati rasulihi ko kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sara ma al mubtadi'a sai zanto tare da in bid'a wa ma al firqi dallati sai zanto cikin kuma firqoki wayanda suke batattu fala najata illa bi hadhihi sunnah babu tsira face da rikon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce jirgin annabi nuhu allati tarakna alaina alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wacce annabi sallallahu alaihi wasallam tarakna alaiha ko ya bar mu akanta ishi tace kamar yanda yake faɗi cewa a cikin hadisin ibnu majah da imamu ahmad da hakim hadisi ingantacce kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya faɗa a cikin sayyid Jami'i Sagir annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yace ni na bar muku na bari a cikin ku abinda idan kuka yi riko da shi har abada ba za ku bata ba shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kidan ba daidai bane wani ya zauna ya ce kawai dai ayi mai rabon wucewa sai ya wuce wai cikin duhu ake duka wallahi ba cikin duhu ake duka ba wanda ke cikin duhu yana cikin duhu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani kuma abin da ya bayani akan shi ba cikin duhu yake ba a fili yake ina fatan ana fahimta wannan aka zauna sai ce wai Allah kai Allah dai san uwar kwado duk me kawai sai saboda haka kawai in kai sa ka wuce ka wuce eh Allah ne sun kuwa kado amma shi addinin musulunci Allah ta'ala ya mutane bayanin shi kuma kowa san shi daki daki manzon Allah ya ga mutane yace idan kuka yi riko da wannan shikenan kitaballahi littafin Allah wa sunnati da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ka dan kanshi ma iya san uwa te ko wa fi hadisin akar a wani hadisi na daban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa taraktukum alal bayda lailaha kanahariha la yazigu anha illa halik annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa taraktukum alal bayda na barku akan hanya faratas wacce babu kura ko duhu akanta laila haka nahariha daranta da wurananta duka abu ɗaya ne babu canji karka ce yanzu akwai dan duhu ne zamu da zami a'a duka akan hanyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bukatar sai an haka sutula la yazigu anha illa halik in dai ka shiga to daman ciki ciki kake kuma abu ne mai hakke ba wanda zai karkace ba ta sai dai halakashi Allah ta'ala ya tare mu hadha sabilun najati wannan ita ce hanyar tsira sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma kana alaihi huwa abin da yake akan shi shi wa ashabuhu da sahabbansa wa huwa madmunu hadha kitabi shine abin da wannan littafin ya kunsa allazi naqra'u wanda muke karantawa huwa sharhun li la li hadha al-amr huwa mene sharhun shine bayani la li hadha al-amr ma'ana bayani ne ga al'amarin da ake magana akan shi ba wai littafin ake magana ba shi din yana bude abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo da shi yayi bayani abinda Qur'ani yace shi yake bayani akan shi qala al-muallif rahimahullah malan yace Allah ya masa rahama wa alam har yanzu ka sani annahu laysa baina abd akwai lokaci ko baina al-abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran illa ay yajhada shay'an mimma anzalahu Allah yace ka sani laysa baina al-abdi wa baina an yakuna mu'minan ba abin da ke tsakanin bawa da tsakanin ya zanto mu'mini har ya zanto ya koma kafiri illa an yi jahada shay'an mimma anzalahu Allah abinda ke sa mutun ya bar mumunanci ya koma kafirci shine musun wani abinda Allah ta'ala ya saukar cikin alqur'ani aw yazida fi kalamillah ko ya ƙara wani abin a littafin Allah alqur'ani aw yunqisa ko ya tauye aw yunkira ko ayi musun shay'an wani abu mimma qala Allah azza wa jalla abinda Allah madaukakin sarki ya saukar aw shay'a mimma takallama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan shi fattaqillaha don haka ji tsoron Allah rahimakallah Allah ya maka rahama wanzur li nafsika ka lizimci kanka ka ji da kanka wa iyyaka wal guluwa ka kiyayi wuce gona da iri fi dini a cikin addini fa innahu laysa min dariqil haqqi fi shay'in wannan baya kan tafarkin gaskiya wuce gona da iri Allah ta'ala ya zare mu yace fadin sa da yace yani wa'lam annahu laysa bainal abdi wa bain an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran illa an yajhada shay'an mimma anzalahu Allah yani anna nawaqid al-islam kathira ababan da suke warware musuluncin mutum ababe ne masu yawa kada ya kunu al-insanu musliman tayi mutum ya zanto musulmi sayi al-islam musuluncin shi ingantacce mu'minan yana mai imani sadikan yana mai gaggatawa lakin wa iyazi billah sai Allah ya kare mu daga wannan masifar kada yartaddu an dinihi sai ka tadda mutun yayi radda ya ba addinin sa birtikabin nawaqidi min nawaqidil islam saboda ya aikata wani abin da yake warware addinin musulunci wa hiya kasira ababan da suke sa mutun kuma ya bar addinin sa suna da yawa yajma'uha arba'atu anwa a nau'i hudu shi yake hada ababen da ke warware addinin musulunci alqawlu magana ma'ana musuluncin mutum yana iya warewa ta hanyar abin nan ta hanyar magana wannan yaran su magana ta hanyar me ta hanyar magana yaran surutu ta hanyar magana mutum ya faɗi wata kalma sai ta saka addinin shi ya rushe gabaki daya wal fi'lu mutum ya iya aikata wani aiki ya rusa masa addinin sa gabaki daya wal itiqadu mutum na iya kudurce wani abu a zuciyarsa ya rusa masa addinin sa baki daya wala wa shakku ko mutum ya rika shakka kan wani abin da ya tabbata a Qur'ani ko hadisi wannan shi ma yana ne yana rusa addinin musulmin baki daya alqaulu alawwal magana na farko da yace alawwal alqaulu ko qawlu kalimatul kufri fadin magana ta kafirci idza qala kalimatul kufri idan mutum ya faɗi kalma ta kafirci gaira makurahin ba tilasta shi aka yi ba yakfuru zai kafirta saboda haka Allah madaukakin sarki yace walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim Allah ta'ala yace hakika sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba'da islamihim kuma sun kafirta bayan da su musulmi ne ma'ana fadin wannan magana suka fada sun yi izgili ga ayoyin Allah sun yi izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai wannan shi yasa kalma ta zanto kalma ce ta kafirci Allah ta'ala ya ce sun faɗi kalma ta kafirci bayan da su musulmi ne kaga kenan akwai buƙatar yanzu din mai son gyara mai son tsira sai ya dawo in ka faɗi kalmar da bai dace ba ka anya da uwa gairallah kawai mutum ya bauta wa wani Allah ko ya kira wani Allah wajen roƙo ya ce shine zai iya bashi ko zai iya hana shi fa yastagisa bi ghairillah ya nemi agajin wani Allah mimma la yaqdiru alaihi illa Allah irin abin da ba wanda yake da ikon bada shi sai Allah mai al'amwati cikin matattu wa gairihim da wasunsu kamar yanzu mai neman aljanna sai ce wajen wani yake nema mai neman arziki sai ce wajen wani yake nema mai neman lafiya yace wanne zai iya bashi lafiya to kaga wannan ai ya faɗi kalma wacce take kalma ce ta kafirci don Allah ta'ala shi kadai yake badawa yace inna Allahu huwar razzaqu zul quwwatil matin shine yake bada annabi ibrahim yace wai za maritu fa huwa yashfini idan ne rashin lafiya rashin lafiya ya kama ni Allah subhanahu wataala shine zai me shine zai bani lafiya ko mutun yana tunanin wani zai gafarta masa kamar yanda wani suke yi sai a zo a duba cikin masallaci an taru sai ce daga kai abin da ya dawo nan zuwa nan duka an gafarta masa duka an gafarta musu to kuma mutun ya yadda ya kudirce a zuciyarsa cewa hakan zai yi kaga akwai matsala dan annabi ibrahim ya faɗa ko yace shine wanda nake tsammani na kwadayi an ya gafira li kadiati yawmiddin kurakuran na aikata annabi ibrahim ne sayyidul hunafa wanda Allah madaukakin sarki yace wa annabi sallallahu alaihi wa sallam summa auhayna ilayka anittabi millata ibrahim hanifa don me wa ma kana minal mushrikina kuma shine Allah ya ce wa may yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsuhu ba mai kyama ko kin hanyar annabi ibrahim sai dai wawa wanda ya wuce kansa wa laqad istafainahu fi dunya Allah ya ce mun zabi annabi ibrahim anan gidan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin alahira yana cikin salihan bayi dan me Allah ya ce masa aslim yace aslamtu li rabbil alamin kuma ya gaya wa ƴaƴansa da jikokinsa duk su rike wannan kalma amma yace ba wanda ya kire ba zai iya ba yace ba wanda yake kudin ya gafarta masa laifukan sa gobe kiyama sai Allah subhanahu wataala sai ka faɗi cewa wani zai gafarta maka ka nemi agajin wani to kaga an samu matsala cikin ma cikin matattu wa gairihim da wasun su shine fayadda gisa ya nemi agaji wajen wani gausi bi gairillah wani Allah kenan ko mimma la yaqdiru alaihi illa Allah irin abinda Allah madaukakin sarki ka yake da iko akan shi cikin matattu wa gairihim da wasun su mutun ya mutu ya gaza hana wa kanshi ya mutu ba wanda yake so ya mutu ya hana gaza wa kanshi ya mutu dan bai lafiya sai ya nemi magani sai yayi kaza kake dan bai son ya mutu amma sai ka dawo ka ce shine zai baka shi zai hana ka fa yakfuru bizalika haka zai sa mutun ya ridda ya ban musulunci لأنه دعا غير الله سبب يقرأ يولين الله أو يتكلم بكلام فيه سكرية بالدين وكما تنيه مغانا مغانا دا أقوي إذجلي أتكين الديني أو بالكتاب أو السنة وكما يأيوين القرآن إذجلي هو سنة منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى الله مدوك كين سركيتي ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقود ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله kuntum tastahzi'unakum la ta'taziru kada kafartum Allah madaukakin sarki yace da zaka tambaye su munafikai kenan la yaqulunna zasu ce inna ma kunna nakudu wa nal'ab ai muna tafiya ne muna kutsawa magana ne muna zance muna dan yin wasa saboda me tafiyan mu ta yi sauri ba wani abu muke ba sai yace kulka ce da su abillahi yanzu ga Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzanninsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un kuke yin izgili to yanzu babu wani uzurin da zaku bayar kun kafirta bayan da kun yi imani an fahimta fallahu fallazi yastahzi'u bis sunna duk wanda yake yin izgili ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama aw bil qur'an ko yake izgili ga alqur'ani yakfuru hakan na iya sa ya zanto arni walau kana mazihan koda da zolaya ya fada dan sun ce zolaya suka yi an gane malam yakun mukrahan in dai ba ci da tashi akai ba suka ce suna yi ne suna zolaya suka ce ba mu taba ganin masu katan ciki da kaza da kaza irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba Allah ta'ala ya faɗa musu waccan kalma Allah ta'ala ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi duk wanda ya kafirce wa Allah madaukakin sarki bayan da yayi imani to wannan ya samu matsala illa man ukriha sai dai wanda cilar tashi aka yi wa qalbuhu mudma'innun bil iman zuciyarsa tana natsa da imani ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce ai shi zai yi wanda ya hana kuma ya hanu amma man qala hadha muktara duk wanda ya faɗi haka da zabin kansa fa innahu yakfuru wannan ya zama arne za a kafirta shi Allah ta'ala ya tsare mu ka kenan ta wajen magana asani nabiyu alfi'il aiki ka an yazba hal ghairillah kamar mutun ya yanka ga wurin Allah aw yanzura li ghairillah ko ya bakance ga wurin Allah aw yasjuda li ghairillah ko ya wani wanda ba Allah ba sajada yasjudu lidariq liddari yaje wa kabari sajada wannan duka aiki ne wanda yake fitar da mutun daga da'iran al'umman musulmi bayan da shi musulmi ne as-salisu abu na uku al-i'tiqad bil qalb aw al-i'tiqad bil qalb ko kuma kudirce abu a zuciya kayan ya taki da sithatal kufri kawan mutum ya kudirce a kansa a zuciyarsa ingancin kafirci yace ai shikenan kahirai ma suna kan addini wa sihatuma alaihi kufar abinda arna suke akan shi yace daidai ne kallazi ya taki da sihatama alaihi yahudu wan nasara yace su ma yahuda da nasara abinda suke akan shi daidai ne ba'al bi'sati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya tsaya kan yahudanci ko nasaranci ko kiristanci wannan ba kan addinin gaskiya yake ba duk wanda yake kudurta cewa abin da suke su ma daidai ne yace addinai ne su suna da addini wa muna da addini to wannan babban matsala ce wannan ridda ne a bar addinin musulunci dan addinin musulunci da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani muhaiminan shikenan an gama da kowa an ƙara magana ina fatan ana fahimta arrabi'u abu na hudu aw shakku ko kuma shakka ka ayya shukka fil qur'ani ko mutum yazo yana shakka daga al qur'ani hal huwa sahihun aw laysa sahihan wai ingantacce ne ko ko ba ingantacce bane hal hadhihi al aya sahiha ya duba wata aya ya ce to wannan ta inganta aw laysa sahiha ko ko ba ingantacciya bace fa hadha yakfur wannan ma kuma yana kafirta duk wanda ya janyo haka to yake shakkan alqur'ani ko wata aya ta alqur'ani kwaya daya to wannan babu shakka arne ne wa iyaz billah Allah subhanahu wataala ya tsare mu aw shakka ko mutun yayi shakka fi ma saha ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al ahadith cikin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisansa ingantattu shi ma wannan zai iya sa mutun ya bar addinin musulunci Allah ta'ala ya tsare mu hadhihi usulur riddati wannan shine asalin ridda qaulun aw fi'lun aw i'tiqadun aw shakkun magana a fadance ko aiki a aikace ko kudircewa a zuciya ko kuma shakka summa yansha'u an hadhihi al-arba'a anwa'un min nawaqid al-islam kathira sannan bayan wayannan sune asali sai aka samu hanyoyi masu warware musulunci da yawa zakara hal ulama malamai sun ambace su wala qadara khasa minha shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab ya kawo ya tsinto yayi wata risala zakara fiha asharata nawaqid min aqdariha wa ahammiha ya ambaci ababe guda goma masu warware addinin musuluncin mutum mafiya hadari mafiya muhimmanci dan a kula da su kar su warware wa mutum addinin sa wa illa in ba haka ba fan nawaqid kasiratun malan da yace min aqdariha wa ahammiha da ya fada na nuna cewa akwai wayansu a baya amma fannawakidu kathira ababe da yawa suna sa mutun ya ba ya musuluncin sai warware mazkuratun fi babin hukumar hukumar murtadi wanda an ambace su a cikin babin hukuncin mutumin da ya ridda min kutubil fiqhi idan ka koma littattafai na fiqhu ina fatan ana fahimta ina kuma kaman nan gurin ya kamata mu tsaya ko saboda zuwan lokaci Allah subhanahu wataala ya bamu lada cikin abin da muka faɗa daidai wanda kuma kuskure ko tuntuban harshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa muna tawassuli da ayyukan da muke yi na alkhairi muna tawassuli da karatuttukan mu da sauran al'amura gabaki ɗaya na alkhairi ya Allah subhanahu wataala wannan al'amarin da yake damun duniya wannan masifar wannan fitinan wannan annoba Allah subhanahu wata'ala ka kare Najeriya daga shigowa wannan ya Allah ya Allah wayanda ta kama su Allah ta'ala ka ba su lafiya ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka sunan ka kyawawa Allah ta'ala ka kare duk wani dan Najeriya da kamuwar wannan cutar Allah ta'ala ka kare duk wata kasar musulmi da kamuwar wannan cutar ya Allah subhanahu wata'ala ka taimake mu duk duniya Allah ta'ala ka bada saukin al'amarin wannan cutar ya Allah Allah madaukakin sarki muna roƙon ka da sunan ka kyawawa kai ne mai iko akan komai ya Allah subhanahu wataala ikonka akan komai yasa kasa duniya kowa shiga taitayinsa ikonka akan komai wannan Allah ta'ala ne shi wallahu ala kulli shay'in qadir ne wanda ya sani da wanda bai sani ba duka a yanzu mutum zai sani da wanda yake musulmin da wanda ba ba musulmi ba dan an an samu wani firgamintan wata ƙasa wanda yake ba musulmi bane yace wannan abun kawai a tsaya a koma ga Allah abu ne daga Allah ba musulmi bane ba to kuma balantana musulmi kuma saboda haka al'ummar musulmi kar mu yadda mu rabu da imanin mu mu yi ya kokarin ganin cewa jarabawa ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa ita annoba wata azaba ce da Allah ta'ala yake aikowa kuma sai ta samu wanda Allah subhanahu wata'ala ya so ta samu rahama ce ga mummune duk wanda ya mutu a ciki kaga yayi shahada arna kuma azaba ne a wajen su saboda haka sai ayi ta addu'a mai ta neman kariya dan uwa musulmi kar a fada a cikin ta kiran bala'i kuma ba daidai bane abinda bai zo ba sai mutun ya rika kiran shi wa kanshi wanda in yazo ko babu yanda ka iya ba mamaki kila ka rabu da imaninka saboda haka ya kamata yan uwa musulmi kowa ya san me zai fada duk abin da yazo a bari waɗanda suka san abu su rika fada in abin da ya shafi addinin musulunci ne a nemi malaman addini abin da ya shafi ko menene a nemi waɗanda a kawo suka san abin a zo a hada da kuma wanda suka san addini sai a san me mafitar da ya kamata a yi amma ni in yi magana kai kai magana wance yi magana a ƙarshe in muka yi wasa za mu rabu da imanin mu ne annoba ba yanzu ta fara faruwa ba ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan ta tun a zamanin sa a lokacin sahabbai ta faru amma sai mu kalliya suka yi duka in ka duba hadisan da suke magana akan annoba kariya annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa maganan kariya ya za a yi kar a fada a cikin shine abin da ake ko ba shi bane ba makalliyan da Umar dan kada bai da yace ba zai je sham ba zai juya ya koma Abu Ubaida har yace masa zaka guje wa kaddaran Allah ne sai yace zan guje wa kaddaran Allah zuwa ga wata kaddara ta Allah subhanahu wataala ina fatan ana fahimta don haka yan uwa musulmi shi wanda yake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ya fita ba komai yasa aka ce kar ya fita malamai suka ce kar ya fita ya koma wani gari ta wuce sai ce a da na zauna garin ta aidan zana mutu kaga ya rabu da imaninsa Allah ne kaddara cewa in kana garin ko ba garin ma zaka mutu ko ba haka bane ba wanda kuma bai shiga ba Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinun kar wanda ya jefa kansa cikin halaka duk abin da yake mara kyau ne karka ya daka jefa kanka a cikin sa saboda haka yan uwa musulmi addu'o'i zamu dage da shi dan Najeriya ba abin da zai iya muna jin yanda su manyan kasashen ma suke fama da yanayin to kai abin da zaka iya shine addu'a ina fatan ana fahimta addu'a da kuma dubbin wata hanyar da addinin musulunci ya tabbatar kuma abin nan likitanci na musulmin gaskiya suka tabbatar sai ka tsaya ka bi dan ka samu mai dan ka samu tsira ina fatan ana fahimta wannan shine abin da yan uwa musulmi ya kamata mu rika yi kar mu ma mu yi tunanin ma zuwan ta wajen mu mu yi ta addu'a kar wani ya ce to yanzu da haka ayi kaza mana an ce za a yi kaza an ce za a yi kaza wannan ba naka bane baka iya sawa baka iya hanawa kai ba jaki ba kai ba mangala ba kuma sai ka zo kai ta surutu kan abinda ba kai ta cewa akan shi saboda haka addu'a zamu ta yan uwa musulmi Allah ta'ala ya kare mu akwai azkar da muke karantawa ga sunan sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai muna yi matan mu suna yi muna koyar da su ƴaƴan mu suna yi muna koyar da su bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai huwa samiul alim sau uku da safe da yamma bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama huwa samiul alim annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya koyar ka bar na kowa ka kama na manzon Allah shikenan ka huta wa kanka duk wanda ya rike wannan to babu abin da zai same shi ina fatan ana fahimta addu'o'i da yawa ayatul kursiyu qul huwa falaki nasi da safe kai kai kafa uku uku da yamma kai kafin ma duk wani abu ya zo ko da yaushe zanto mutun yana yin wannan ina fatan ana fahimta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sha'ni kullu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn hakan nan dukkan mu yan Najeriya yan kowace kasa wa la takilna ila anfusina tarfata ayn ana ta yin addu'a Allahumma hafizna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udhu bi azmatika an nubtala min tahatina duk ga sunan addu'o'i sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai su ji tsoron Allah su nemo me manzon Allah ya faɗa na kariya sai a gaya mutane su rika yi a'udhu bi kalma ka zauna guri man nazala man nazala manzilan ko duk wanda ya zauna wani guri sai ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma kalak a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma kalak annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani abu da zai cutar da shi to kaga duka wa'annan tunda manzon Allah ne ya faɗa sai mu bar duk wani abinda za a baka kafa miliyan ya ladifu kafa dubu ya kaza kafa kaza da kaza ka dawo wanda manzon Allah ya kori shikenan sai a cimma nasara insha Allah wannan shine abinda zai kai mu gaci mu yi ta'addu'o'i matan mu da mazan mu yaran mu da manyan mu Allah ta'ala ya kawo kariya kuma Allah ta'ala ya tsayar da wannan abin haka Allah ta'ala ya tsayar da wannan abin haka ta wannan hanyar yake ƴan uwa musulmi za mu iya samun tsira amma garin surutu da hayaniya sai mu jawo kanmu abin da yake ba shi bane ba la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kar ku kirawa kanku komai face alkhairi sai wani ya ce to me yasa ba za a rufe kasuwa ba me yasa ba in an rufe kuma kai ina zaka je in an ce ba za a yi kaza ba kai ina zaka je wa'ansu an ce kasu fita da garin kai aka ce kayi kwana biyu kuta yawan su suka fi koyawa a Najeriya ga kasa 'yan Najeriya kashi 80 kuta yawmin su ne a kashi 180 kuta yawmin ma'ana sai an fita za a samu a ci ina fata kana fahimta har masu kudin ka gani da waya ka tadda mutumin da akwai abincin wata ɗaya ko ko sati biyu ko uku a gidansa za ga cewa ake ana kaza ana kaza to saboda kaga wayanda suke da wancan ma suna da ihu suna ta kuka to mu sai mu koma mu Allah za mu roƙa mu nemi kariyan Allah subhanahu wata'ala ya kare mu Allah ta'ala ka kare mu Allah ta'ala ka kare mu Allah ta'ala ka fitar da ita daga wannan ƙasa tamu da duk ƙasar musulmi gabaki daya muna addu'a Saudi Arabia Allah ta'ala ka bada mafita Allah ta'ala ka tsayar da wannan al'amarin haka a wannan ƙasar Allah ta'ala ka bada mafita akan ta dan ita ce alƙiblan mu gabaki daya ita ce wacce kowane musulmi na kirki na Allah ya san cewa can ana gaba da kai ga abin da ya shafi addini ya shafi komai to ga irin masifa da ta faru kaga sai ayi ta addu'a Allah subhanahu wataala ya bada kariya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka